الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi uku ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya ɗini da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba kafin sallah mun tsaya darasi na tasa'in daidai za mu tashi darasi na tasa'in da ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari uku da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam as-sughra na babban malamin Abdulwahid ibn Abdul Ghani al-Maqdisi al-Jama'ili rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa allah ya kansa da rahama inda muke karanta wannan littafi a kowace asabar daren lahadi za mu tashi muna cikin kitabun nikah littafin da yake magana akan aure wanda mun faɗi manufofi alal akal kusan guda goma amma wataƙila ko guda ɗaya biyu zan iya tuno mana a manufofi na aure domin da abin da mutum zai bai da manufa to sai ta samun matsala a kai shi za ku ga aure yana shan wahala a ƙasar hausa domin yawanci mutane suna yin aure ba su da manufa shi kuma ana buƙatar manufa cikakkiya yayin da mutum zai aure kada ka yi aure don abokanka suna yi wannan ya zama gasa ba manufa ba kada ka yi aure don kada mutane mai da mutanen kauye suke kawai saboda yanzu an yi noma ya samu amfanin gona sosai ya ƙara kawai sai ƙara aure kamar yadda wai wani abokin mutuna zaune a wani kawai inda yake zuwa gonarsa abu kawai sai ɗaya daga cikin ma'aikatansa yana cewa yace zan yi ma fatin ba ka sa kai wai a je matarsa da ya saka ya aura yanzu zai kuma sako da shi ma ya aura sun mai da abin wasa ko a jikinsu kuma hira ake shi ne an zo a zauna ya ce gidan Allah da an fara magana ya ce da Allah yi ban tsarfurfe mana baki ba mata kaɗai ba ko kai ba za ka sa baki ba to ka ga ba a aure don wannan sai ka duba me manufa manufa ta farko ana aure ne don ibada domin Allah cewa wa an kihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ibadikum fankihu ma daba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba tazawwaju al-waduda al-waluda ya ma'shara shabab man istada alaykum al-ba'ada wannan duka yana nuna wato umarni ake so a yi aure ga wanda yake da iko manufa ta biyu ana aure don kare kai daga fadawa albasha kar mutum ya fada cikin albasha na albasha uku ana yin aure don samun lada domin ko shakka babu magana cewa sallan mai aure ta linka ta wanda bai da aure da kaza duk wani hadisi da ya zo akan wannan ba wanda ya inganta ko ɗaya amma dai wanda yake da aure yana da abubuwa na lada da iyalinsa da wanda bai da shi ba zai samu ba domin annabi alaihi salatu wasalam cewa yi wato wa fi mudhi ahadikum sadaqa mutum ya taba iyalinsa ba sadaka lada za a baki ya dauki abinci ya sa a baki matarsa lada zai samu kaga wanda bai da mata ya bai da wannan lita yawa to wayannan za a kalla sannan ana yin aure wato don a samar da iyali al'umma da annabi da alfahari da ita ba wanda za a kyale ta yi gararan ba kuma ina yawan faɗa a wannan gabar cewa mu sani cewa ba wai yawan ƴaƴa da yake janyo ta barbarewa akwai wanda ɗan sa ne kuma gagarare yawwa ko ba haka bane ɗaya ne dan amma dai ya yi mutane a unguwa wasu ba su nan su biyar kila bakwai su goma ba amma lafiya lau akwai wanda a karatun mu na zera yana zuwa karatun musamman da sun ya fi zuwa wata ran na taɓa wannan magana da muka fito yace malam mu sittin ne a gidan mu yace kuma ko mai shanta ba eh ba wai su sittin duk ƴaƴan mahaifi saboda haka ba ji bane kawai rashin kulawa ne akwai wanda ɗansa ɗaya ne biyu amma sun yi mutane yawwa saboda haka wayannan duk manufofi ne na aure wannan kaɗan kenan na ga daga cikin manufofin kamar yadda muka faɗa har mu gama kitabun nika insha Allah za mu rika tunatar da kanmu domin mu yi aure da manufa ba wai malaman mu ba mu almajirai mu da muke ƙananan almajirai mu kanmu muna jin korafi akan aure yayi yawa ballantana malaman mu wata matsala in aka zo da ita sai ka ji kanka ya tsauri kanka ya daure yanzu akwai wani bawan Allah da yake kokarin shi ya tara matan amma wallahi ka ga yadda yadda yake har yara yara ya aure su su uku amma yadda yake yi kawai in ya ba ku masara to duk abin haɗi ku za ku ne ba duk yadda za ki nemo ruwanki unguwa wanda ne wanda ya haihu sai suka tafi unguwa su uku wanda fa uwa ɗaya uba ɗaya har suka je suna a ce ya ce kar a wuce la'asa amarya ta ce ta bata ji ba su sauran amaran sauran matan su biyu sun ji amma suna ganin tun da wanda ne ne suka yi tsaya suka yi la'asa lallan la'asar ɗin fa kawai aka suka sa daji a gidan suna zuwa ya rika faɗa kuma shi baya faɗa sai ya fito tsakar gida dalilin wannan ne sai yanke musu wuta duka ɗakuna har yanzu ba su da wuta eh duk ba mai wuta shi kaɗai ne mai wuta sannan kuma idan ya zo ɗakin sa furit komai akwai akwai har su tufa ɗin nan duka akwai amma su ko magi babu magi ba wai babu mace to irin wannan yanzu wannan matsalar ta zo ya za ka ita kuma ga irin mutanen ne da ba wanda zai gaya ka za akwai wanda idan akwai wanda zai gaya ba ka kai ba kudin na yawan faɗa ni zan ɗaura aure ina cewa duk wanda ba zai gaya wani ya dokar ya karɓar masa aure duk wanda ka san in za in ka kira shi wa da zo ina neman ka ba zai zo ba to kanka karɓar ma aure a to da Allah yake fa ba'du hakaman min alihi wa hakaman min aliha kai ya za ka yi wannan amana ya za ka yi ka sauke ta matsala ta ta to shi za ka nema kuma ya ki zuwa bayan Allah matata sun fi yawa ina yawan faɗan kalmomin nan domin mu riƙe da yawa wasu iya daɗin auren kawai ɗan drama kuke kallo in za a yi auren tsada ta rawa raye-raye ku ɗauka iya wannan ne aure ba shi ba ne wallahi gugwar da yaki ne karfi saboda haka gwara ka san irin gurin da zaka mutum ya san cewa ibada zai ya shirya ya shirya mata duk kalubalen da zai zo ya zanto zai iya karba amma yadda muke karba sai yanzu a social media za ga mutum yana da wani an nuno an saka waka tana bani ko ne ina ma shi wai ya dauka iya wannan ne aura ya ga suna tana yi waka shi ya dauka wannan ne auren malam duk zaura hade da shi da ita ka je ka tambaye shi haka kika rabu da mazajen su na farko ya haka ya rabu da matarsa ta farko su da suke burge kai ko ba haka bane ka tambaye shi haka suka rabu in iya wannan waka ce aure bai sa suka rabu ga nan za su kuma wani yanzu duk da ƴaƴansu ba shi bane malam a kalli rayuwa ta daidai true life story ake so mu bi ba khayal ba shine ake gaya ma gidan annabi alaihi salatu wasalam ga yadda rayuwa take gidan na na Fatima ga yadda aka to sai mutum ya rika samu to dama haka aka yi to sai ya shirya amma wayannan da kuke kallo suna bin gaba za ba iya zuwa wannan masallacin yadda yake a tsara haka da kyau ba dan masallaci bane za a iya aransa a gama bin baki kakab a gama shi a cikin nan kuma ke da kike kallo kai da kake kallo irin wannan rayuwa kake hararowa bayan ko bulo ko fili ba gani mu ga yawa kanmu gaskiya bayan Allah ki shi ta wannan abin da muke karanta na aure ba labari muke bayarwa ba so muke barka kwatanta shi da tamu rayuwa idan mai aure da wanda zai ya kwatanta ya gina ya al'amarin zai kasance Allah ya dace da mu to wannan shine mala yake al-hadithu rabi'u ba'da salatu mi'a hadisi na 304 an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda yana cewa da asharatul mubashshiru bil janna mun yi tarjama sa tan baya hadisi la 296 mun yi tarjama sa قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مسعود التبتل annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya hada Usman dan Mas'ud wato kin yin aure annabi ya hana Usman dan Mas'ud kin yin aure waye Usman bin Mas'ud shine Usman bin Mas'ud ibn Abi bin Wahab al-Jumahi al-Qurashi Abu Sa'id dan uwan Kudama ne yana da yan uwa guda uku dan musulmi Kudama bin Mas'ud da Abdullahi bin Mas'ud da Zainab bin Mas'ud wayannan guda uku Zainab bin Mas'ud ita ce mahaifiyar Hafsa matar Sayyidina Umar matar Sayyidina Umar ce ta Zainab bin Mas'ud yar uwar Uthman bin Mas'ud sannan ita ce mahaifiyar Hafsa da Abdullahi bin Umar mahaifiyar yana cikin manyan sahabbai kwarai da gaske kuma shine na goma sha hudu a shiga musulunci yana cikin ba sahabbai masu yawan ibada dan shi sa ma hadisin ya tabbata kamar yadda zamu ji yana cikin asabiqun al-awwalun ya yi hijira guda biyu da shi aka yi hijira har biyu kuma ya ki ya je yakin badar shi ne farkon mutumin da ya fara mutuwa a wato madina makabartar da ake shiga ziyara abubuwa hudu ake a Madina ko ziyara mutum ya kai wa annabi ziyara da ya fito ya tafi baki'a sannan ya je Uhud sannan ya je Quba wayannan sune mazarul arba'a sauran gurin da gurin ya bude ido duk wani guri da zaka yi gurin ya bude ido ne wayannan guraren hudu sune na ziyara to da zarar mutum ya fito daga masallaci annabi zai tafi Madina zai tafi baki'a ya je ziyara a makabartar ya mutu sallama kuma ziyarar sallama ai yadda kake sallama a makabartar ungoku haka za ka yi assalamu alaikum ala diyar min almu'mini kamar yadda suka zo nau'o'i daban-daban kowace kai yayi wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya kaza ga ka je ka kewayo ka fito shikenan to yana cikin manyan sahabbai shine na ji a hudu game da muka faɗa kuma ya mutu a Madina shine farkon mutuwa a Madina lokacin da Usman ya rasu ne a watan Zulhijja a shekara ta biyu bayan hijira lokacin da ya rasu ya ummul ala akwai da ake kira ummul ala ita wannan ummul ala din lokacin da annabi aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai kun ga aka bainal muhajirin wal ansar an rika hada kawance tsakanin dan Makka da dan Madina to da aka zo ya rage hijira sai aka ce ga Usman bin Mas'ud nan ya zauna a gidan ku ita wannan dattijuwar sai ya zama dan gida kisa da ya zo rashin lafiya ma su suka rage shi suka yi mata jinya kai to lokacin da Usman bin Mas'ud ya rasu sai annabi ya shigo aka ga ya bar sai ya zo yana zuwa sai take cewa hani allaka ya Usman shi kenan ka rabauta ka rabauta ya kai Usman da annabi yace wa ya gina miki yace ai bai san halin da yake ciki ba wata ruwa ya zuwa ko ni ban san me zan tarabba gurin Allah na daukakin sarki shi da ake hana mutane wane mutu kace ai dan aljanna ne kuskure ne sai dai kai kace muna kyautata masa haka ake yi cewa muna kyautata masa to amma yankewa kuskure ne to shine annabi alaihi salatu wassalam ita ummul ala din da dare ta kwanta bacci daidai mafarkin Usman bin Mas'ud wani gida yana fetar da ruwa sai aka ce mata wannan gidan Usman ne da ta tashi ta gaya wa annabi cewa ga mafarkin da ta yi shi na annabi ne salatu wasalam yake cewa wannan alkhairin sa ne yake bulbulowa kaga dai har yanzu ana so a tabbatar da ita a kan me kada a yanke kalba yace alkhairin sa ne yake ta bulbulowa shi ne Usman bin Mas'ud kuma kamar yadda muka faɗa shi aka fara kullewa a bakiya akwai sabai da yawa a bakiya amma abin da zai baka mamaki ba za ka je ka ga kaburburan bakiya a tarwatsa kamar yadda makabartin mutum yawa za ka yi ta yawo ma ka kasa gane ina na Usman din duk iri daya ba allina ba zuwa kowanne za ka an sa dutse kawai an wuce duka haka za ka yi ka kewaye kuma askar suna ciki suna kallon kan ka daya ɗiban ƙasa su kama ka in ka tsaya yi wani abu suna kallon ka dama ka da ka daya a ce ne ka tsaya yi addu'a za ka yi suna gani da kana gama wannan ka zagayo ka fice a cikin magabatan ma da masu gani domin suka bari mutanen mu sai sun kwashe ƙasar gaba ɗaya wallahi sai dai dai a rika yau kifa kifa ana zuba in saboda haka wannan shine Usman bin Mas'ud to annabi alaihi zai yace annabi alaihi zai to salam ya fi yammar da atabatil rashin yin aure ne atabatil shine alinkin atarkun ne ta ai walin kida mutum yace ba zai aure ba ya yanke ba zai aure ba kaga atabatil anan Allah ya hana amma alqur'ani kuma yayi umarni ayi واذكر اسم ربك وتبتل ilaihi tabdila shine malaman suka ce meye bambancin na qur'ani da wannan dan a ibada ne aka ce kai yake zuwa ga Allah kai ibada mutukar ibada amma nan gurin aure ba ce kai yake kake yin aure ba shi ta rage yin aure ba bin Allah bane kamar yadda wa fasto da fada fada suke yi duk da cewa za ka ga fasto ya ki aure amma ya yi wa duk ɗan beauty da yawa ciki kuma ko da yawa za ka ji an samu cewa ma'aikatan coci mata wasu ko wanda ke zuwa duk ya yi impregnated din su kuma fasto ne haka dai an cikin muri an an ta alade to shine a tamatul din sannan um da yake walau azina lahu da annabi ya yi wa Usman bin Mas'ud umarni da yayi tamatul latta kaila Abdullahi da Sa'ad bin Abi Waqqas yace wallahi da duk sai mun fiye kanmu. Abin da ya fara Abdullahi dan Usman bin Mas'ud yana ganin an yi wata tafiya yana ganin dan kada kilo iyali ma ya rika sa su su ki mai da hankali akan abin da suka tafi kawai annabi ya bashi dama ya yi wa kansa fidiya sai annabi ya ce a ba sai kai ba ya hana shi a wata ruwayar Abdullahi bin Amr bin al-As ya zo ya Rasulullah muna fita yaki maimakon hankalin mu ya da kan iyalanmu a babu dama mu fiye kanmu sai annabi ya ce da shi a khisabu ummati as-siyam wal qiyam yawa khisabu ummati al-qiyam was siyam bidiya tabattul la al-umma ta shine mutum ya rika azumi kuma ya rika tsayawar dare amma ba a yadda mutum ya fiye kansa ba sa'ad bin abi waqas ma ya tambaya a wajen ruwayar shi ma saboda haka ai wannan da azumi in ka kana azumi bai karya ma shawa ba to baka bi ka'idoji ba na farko da wayar ka ka rike ta duk abin da ya taso kana bi kana yawan kallo kalle kalle ka shiga YouTube kai ta kallon mata tsarara to azumin ka ba zai yi tasiri yadda ya kamata ba ɗaya kenan ko kuma da an sha ruwa kai umma tureli sai ka cika cikin ka kayi a tala da bidu bihi maslakal ka cika cikin ka ba masa ka fike to shi ma azumi ba zai ma tasiri yadda ya kamata ba ba za ka je a dauke ma awa ba zuga ta ba zai domin ka samu abubuwan da ake kira masu tare sha'awa duk kaki kuma ka cika cikin ka dole sha'awa za ta motsa amma idan mutum ya yi wannan tsarin da annabi ya ba faɗa a raba ciki gida uku ya cika dan an jima ya ji yunwa ya kara to za ka ga awa kana kaddara ta ya bar kallo ya bar cika ciki don Allah ya dade shi ya kaddara shawa Ibn Mas'ud shi ma ya zo ya yi wa Annabi tambaya aka a ba su dama su fiye kansu Abdullahi da Mas'ud Annabi ya ce a shi ma akan yaki ne Annabi ya ce a ba sai kun yi ba shine Allah ya saukar da ya ayyuha allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu dalilin saukar da ayat kenan kada ku rika haramta abin da Allah ya halatta muku kada ku wuce gona da iri saboda haka Allah ya halatta ba aure kuma ka ce kai ba za ka yi ba kuma alhali kana da me sha'awa to nan kafin mu wuce daga nan aka samo suna albatu wadda ta yanke gabarin aure shine batula in ji ba aure batula wadda ta ƙi yin aure kenan duk da mu namu batulolin duk da auren an gane ko to batula zan dawo yanzu da yasa ake cewa faɗi ba batula kuma maryam ne maryamul batul ake cewa maryam ce batula me yasa ake kiran maryam batula saboda liki da ayi halin zawaj ko ba ta aure ba kuna da maryam ta aure ba ta ba shi yasa ba aka tuhume ta aka ta samu da kai bayani kuma fa asharat ilayhi ko ana magana cewa ya maryamu anna laki hada saboda aka ta gina musu to mun ji nan na Maryam me yasa ake kiran Fatima Batula nan ne tambaya ta na faɗi dalilin da yasa ake kiran Maryam Batula saboda bata yi aure ba albatul wanda yake a tarkun nikahi wal inqida'u wannan shine ma'anarsa kin yin aure da kuma yankewa gabarin auren me yasa ake kiran Laraba da Batula alhali kuma tana da yaya ita da auren ko ba ta da aure tana da shi wa zai gaya mu in ba ki littafi ko in ba ki dubu biyar sai ka zaɓi ɗaya ko littafi ko dubu biyar waye zai faɗa akwai batuloli a baya ko akwai da ta sani amma da dan na san da yawa akwai Fatima a bayan nan to wace ce ta san meye ma'anar batula me yasa ake kiran Fatima batula ko an ba da gari ci gaba yau a ago to ina jiran ku ai dai ci gaba zan yi an ci gari ba lalle ai suke ne saboda ba da mata al'ada kuma ta haihu kun ta waje wacce mata al'ada ta haihu a ba hajiya eh ba haka wani ai in mace ba ta rajin yin al'ada yana nuna alamar da ya mace ta haihu ba eh da aka ce ku auri wanda suke haihuwa ai shi ne tana al'ada kenan dan uwanta duk sun haihu kuma tana al'ada wannan shi ne alama abin da yasa ake kiran na Fatima Batula ya kamata ku rike dalilin shi ne saboda duk sauran yayan Annabi alaihi salatu wassalam suna littafin sa zan dawo bayani ne ake nufi da wannan amma ita kadai ce Annabi yake littafin ta abin nufi duk gaba ɗaya Annabi shi yayi shiga damuwar rashin su yana raye suka bar duniya ɗaya amma ita an fahimta da kyau ko ita ce ta ɗauki wannan nauyin rashin mahaifi in za ake ce mata batu wannan shi ne dalili eh ita yabo ne domin kaga ai za a zo mutum an bar rashi yanzu mahaifinsa ya rasu a ce kai hakuri duk wani rashi da za a yi ma na mahaifi sai kai rasa annabi alaihi salatu wassalam ba to ita din gurungum ai da da sabai suka da daga binne shi take cewa hankalin ku ya kwanta kun je kun rufe ko saboda tashin hankali ka tuna kai da naka mai kun yarsu ya kaji kuma sannan ana ba da wani lada na musamman kai rage ta ko mai to duk ƴaƴan ba su samu ba ita ta samu eh linki ta yi ha anil karihi haka suke fara ba ta da sa'a a wannan gurin ita ta dauki wannan nauyin ya ana tsammani ke yace da annabi ya duniya gaba ɗaya madina da hasken da zai mara duhu domin mai hasken ɗatan ya kwanta yace duhu dai ka tuna ba waɗanda ma ba ƴaƴa ba suna jin wannan ina ga yarsa wannan shine dalili abin da yasa ake kiranta batula amin ba haka a dubu biyar dina ta huta a za ka faɗa ka ji tsoron Allah wallahi rabu da shi mana ba ya zani ya ce ka faɗa to wannan shi ne dalili da ya ake kiran lana Fatima Batula to saboda haka kun ga hadisin za mu koyi ne tahrimul mutla wa aziyatul nafs an haramta yin mutula domin me mutula shine gutsire gaba idan mutum ya tashi gaba sai zai gutsire kafin ya daina shawa haki ajiza ga hata na dabbobi ana tattaura shi ya halatta ko bai halatta ba misali ana ta wannan magana to wannan idan aka yi wa mutum ai shikenan ya tafi kenan ya tafi kenan na biyu asabru khairun min al-jaza' kun ga lokacin da ya rasu annabi alaihi salatu wasalam ya ji saboda kaunar da yake waje da hawaye ya rika zubowa a jikin Usman bin Mas'ud na annabi alaihi salatu wasalam na uku annahi an tabattul an hada yin tabattul shine mutum ya yanke yin aure ko huwa nan kidawa anin nisa'i mutlaqan mutum ya ce wa shi ba aure kuma lafiyar salau kuma lafiyar sakalau mala ibn hazm mala idris ibn hazm muna tafiya a harkar za ku gan shi yana trending a wa'azi na abuja nan wani retreat da muka tafi kuma na ga a karatun sa ma wani ya faɗa ai tattalin na wanda ake cewa ba abin da yake regretin a rayuwa in ya tuno har yanzu irin yadda ya daɗe bai aure ba yace shi ya fi damunsa saboda haka inda mutum yana da iko da dama sai ka zama Abdullahi bin Amr bin al-As in babu iko kuma wannan sai ai hakuri Abdullahi bin Amr bin al-As da Amr bin al-As sun suka to dauka za kai wa da kai kai shi Ibn Amr bin al-As ma ya ko mahaifinsa garin jiki ya fi shi girman jiki sai ka dauka wansa ne to saboda haka idan da dama sai ai in kuma babu sai a ta azumi kuma ana addu'a har Allah ya kawo na uku na hudu kai annahi wa ne dace sa an hana yin fidiya mutum ya fidiye kansa na biyar ibnu hajar yake cewa hikimar da ta sa aka hana mutane yin fidiya iradatu takfirin nasl saboda ana so a yawaita wato zuriya annabi ya alfahari amma ba da ƴaƴan ba da masu fatan waya ba ba su ba ba masu tare mutane a hanya suna yi musu kwace ruwa da su annabi ya alfahari ba ƴaƴan kin hadisi na gaba al hadisi al-khamis ba'da salatu mi'a hadisi na ɗari uku da biyar an ummi habiba binti abi sufyan radiyallahu anha an karbo daga ummu habiba yar abu sufyan shi ita cewa ramla ko yawwa sunan ta ramla ita ummu habiba to ita wannan ramla binti sabta bin arbi tana cikin ummahatul mu'mini kuma asabiqina ila al-islam da wurin shiga musulunci ta yi hijira zuwa Habasha tare da mijinta da ake kiransa da suna Ubaidullahi bin Jahaj amma da ya faru da aka je Habasha sai ya koma Kirista kawai sai ya mutu a can a Kirista ya mutu Ubaidullahi bin Jahaj ya koma Kirista ya mutu to sai annabi ya aure ta a wancan loka a can din din a Habasha a Habasha annabi ya aure ta shi da ake cewa ya sunan sarki Habasha Najashi Najashi shi ya biya sadakin ya yi mata kayan ɗai in ban manta ba dinare ɗari hudu ya bayar in kana so ka gane shi ne duk dinare yanzu ne shi ne hisabin sadaki hisabin zakka abuwa duk dinare ashirin yanzu nawa ne hisabin zakka a lissafin a dala miliyan sha sha biyu ko to amma ba shi a miliyan goma ashirin nawa sai a ce ɗari hudu na ashirin ko yawwa ashirin ce a cikin ɗari hudu to sai ka ce miliyan goma sau ashirin nawa kenan miliyan ɗari biyu to shi ne sadakin ummu habiba miliyan ɗari biyu in kai kwambatin kuɗin yau ai miliyan ɗari biyu aka ce duk cikin mata a nan ba wanda ya kai da yawan sarai domin tana jaji ne ya ji kuma ba sarake ne mai kuɗi sannan kuma ya yi mata kayan ɗai sannan tana da alaƙa da annabi alaihi salatu wassalam ta ɓangaren hashim tana da alaƙa da shi to ita ce ummu habiba ramla ɗan gida abu sufyan saboda haka annabi ya aure ta da yawan tabi'ai sun yi sun yi ruwaya da gare ta ita ma kuma a madina aka binne ta nan fa idan ka shiga baki a duk yawanci ma da annabi suna nan sosai da yawan sahabbai suna nan kakka ga an mutum ya mutu yanzu ana shiga da sahabbai da yawa suna bakiya suna baki a oligarkar suna ne to ita wannan bai wa Allah ummu habiba me ya faru binta abi sufyan radiyallahu anha kaga tana da dan uwa muawiya bin abi sufyan tana da dan uwa hanzala hanzala din nan jibe musulunta ba yakin badar ba sai da ali ne ya kashe shi ya kashe hanzala bin abi sufyan أنها قالت لك يا رسول الله يا بايك الله إنك أختي ابنة أبي سفيان كأولي أو أدا يرى أبو سفيان kun ji wani wata rigima irin ta mata a aure ɗan uwarta wadda ce uwa ɗaya uba ne wai annabi ya tsaro da ita a nan za mu yadda cewa ciwon ya mace na ya mace ne ko to ta yi za a auro ya uwarta a kawo ta gidan ya suna ya uwar ita ma kai nake kallo kan sai na faɗa ka ce wai dama za ka faɗa ya sunanta ko ita ba ta wata biyar ɗin ai ba mallan sunata eh umayma bai umayma jika annabi alaihi salatu wasalam wanda annabi ya rike ta kai sallah bai ta ba umama ko umayma sunanta azza azza binta abi sufyan bil ayn ba azza ka kusa faɗa na faɗa ko Azza tana ɗaya daga cikin ƴaƴan malamin mu Profesa Abdulaziz Ismail. Azza bil'ain daga buwaya ne ɗaukaka. To sunan ta kenan. To sai yace in ba ni wannan ya Rasulullah ka aure uwa da Azza binta ibnatu Abi Sufyan. Kada ce ta awa tuhibbina zalik? A'a ke kina sa ai haka? Ka biyo mace tana so a karo aure? ka san da wani abu a ƙasa kina zuwa ya haka fa qultu na'am kun ma habibu tace nace kwarai kuwa ina so a karo amma ya uwar da take zuwa karo tace lasu laka bi mukliya ai na san ba ni kadai ce zan zauna tare da kai ba ai lasu bi munfarida ai ba duk mace ta san cewa ba dan ita kadai aka yi wa aka yi namiji ba duk da cewa kuma kuskure ne namiji ya ɗauka cewa wai lallai sai ya ƙara a ai ba kowa ne zai ƙara ɗin ba yawwa wani ma ɗaya da ana raba biyu raba ta biyu zai ina gaya ba domin ba ya kasa rike ɗaya saboda haka ba dole ne wani jan mutum a ce wai namijin duk namiji wani mutum mace hudu ne ba kowane namiji ba ne tsakani da Allah wani ne wani na guda ɗaya ne ehe ta ce lasu laka bi rukuya ba ni kadai ba ce a gare ka wa haku man jaraka ne bi khairin ukhti amma mafi soyuwar wanda nake so bi musharaka da shi cikin alheri shine yar uwata domin na san bayan da ra'ayi soje ma ko bace ba za ta ƙara aure ba amma na so a ƙaro domin ita ma ƙaro ta aka yi ke ba a ƙaro aka ƙaro ki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي yake su dakata inna zalika la yahillu bi wannan magana da kike ba da halatta gare ni shine malamin suka ce ita ayar nan ta hurimat alaikum bata ji mata ba in ma ta sauka a lokacin da wata kiyaye ta ba hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa an tajma'u bainal ukhtayn ita bata ji mata ba قال إن كان الحديث أنك تريد أن تجيها بإنت أهل السلام مجرد اليوم akwai ruwaya da take da muhaddas an ba mu labari cewa kana so ka auro ɗan gidan Abu Salama to da ƙaro mana wata gwara ka auro ɗan wata kun ji dalilin labari cikin cikin suka ji cewa wai zai ƙara aure to da auro ba haka ma ta ce sai ka ji ana rigima da ita cewa ni ba auren da ba na so ya ƙara ba amma wanda ya za ya aure ai zai tafi gidan mutunci wai haka za ta ce ba wai zai tafi gidan mutunci ya zai auro kaza inna nuhaddithu muna tattaunawa akan cewa annaka turidu an tsanki abin da abin salama kana so ka aure yar abin salama kala sai ya ce bintu ummi salama kun ga yanzu ku duba yadda annabi yake da wato yake da cikakkiyar ko iya koyarwa da sai magana akan abin salama sai ya dawo tun da sai magana akan mahaifin sai ya bangaren mahaifiyar sai ya haɗa mata dubi ya ba ta amsa sai ya ce ƴar ummu salama tun da dai kin faɗi babanta to bari ya gaya musu ƴar ummu salama kike nufi domin zai iya yi wa Abu Salama yana da wasu ƴaƴan da ba ƴaƴanta ba to sai fito mata da abin kalarai ce ƴar Ummu Salama kike nufi qalat tace qultu na'am nace eh ita faqala sai annabi yace inna hadu dawraraki law lam takun rabibati fi ajri da ba agola ta ko da ba ta kasance agola ta agola a cikin gidana ba agola shi ne mutum ya auro mace ta zo da ya to ko da ba agola ba ce a cikin gidana ita ma da sunanta wannan ya sunanta ita agola wanda ummu salama ta zo da ita gidan aka ce ba amma juma da yayi saboda wata suka ce tana da tsiya ita ya sunanta ita ita kuma sunanta Dora Dora Dora ta binti Abi Salama ita ma mala Abu Kadir ya sa yana da Azza yana da Dora duk wa hadisin Muslim ya kawo Dora dalun da ra da ta ta kuri kirgiran Ummu Salama to sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ba agola ta bace ba ma allati da aka take ki ba ta halatta gare ni ba ko da ba agola ba da ba ce bai dalili inna labratu aqimina raza'a annabi yace domin ita yar dan uwa na ce ta bangaren shayarwa me yasa arda'atni wa ba salama ta suwai ba da ni da babanta Abu Salama duk suwai ba ta jayar da mu wa akhawatukum min ar-radaa kuma kaga hori wa alaikum ayati shi to saboda haka da babanta da annabi alaihi salatu wasallam duk mace da ta shayar da su ita ce soyayya ba saboda haka tsakanin Abu Salama da annabi annabi bai kenan ɗan uwawa da kadi ta bangaren shayarwa kuma kai bai halatta ka auri ƴar kaninka ba ƴar wanka bai halatta ba yawwa haka nan bangaren mata to sai annabi ya ce daga yau bala ta'rizanna alayya banatukunna kada ku ƙara bujiro min da ƴaƴan ku mata wata ta zo daga ƴaƴanta ta ce a aura kar ku kuma wala aqawati kunna ko ƴan uwan ku wata ta ce ga ɗan wata aura kar wanda ta kuma yi hadisi ya kare kala urwa ɗaya daga cikin ɗaliban da Aisha urwa ibn Zubair yace wa Suraybatu ita wannan Surayba din bari ku zuwa ce ce maulatu li Abi Lahab asali baiwa ce ga Abu Lahab wanda Allah ya ce tabbata da Abi Lahab wanda Allah ya tsine wa kuma har yanzu muke ci gaba da tsine masa shine ya ce fada a cikin ce bai halatta yanzu kawai ka rika kiran suna Abu Lahab kana Abu Lahab Allah ya tsine ba karatu bane ballantana mutum ya hauji ji ya rika zagin sahabbai yana Allah ya tsine wa Muawiya ya tsine wa wani ji ya tsine musu ba addini bane to kafiran ma Allah bai saka ya kawo ina ga wanda suka yarda da Allah kuma wannan misali kenan in so kake ka zagi Abu Lahab sai ka biya tabbata da kawai kamar ya nan shikenan ka zazzagi wani dan tawaye da wani dan anaija wani irin malaman nan masu jirgi an ta wajen sai wata ran wani ya jawo min baki wai yana bazara yace tabbace na Abu Lahab yace kai Abu Lahab ka ci abu kaza kaza ka wai gine ba yace wallahi haka Allah yake kaga wannan ganganci ne ya dindin na ba a kyau ko kuma wai fasara yake ai mana an gane ko to kana Abu Lahab a takaha Abu Lahab ne ya dada lokacin da haka haifa annabi alaihi salatu wasalam sai ta ta ga Abu Lahab shi kuma Abu Lahab mahaifin sa ɗaya da Abdullahi mahaifin annabi alaihi salatu wasalam babban annabi babban sa ne saboda haka ta je sai ma albishir to jin wannan sai ce to je kina yan kai فأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاهد النبي فلما مات أبو لهب يا إذا أبو لهب يا رسول ra'ahu ba'du alihi bi sharri aibati wasu daga cikin yan uwansa sun ganka a cikin mawuyacin hali wata ruwaya ta nuna abbas ne uwansa ko kani dan uwansa shi ya ganka a bacci cikin mawuyacin hali fakala da wuce yace ma za da kita da ka mutu ka da ji domin ya mutu a kago ya kaga mu da Allah tambayin da yi mai kenan kare kare Abu Lahab Abu Lahab yace lam alqa ba'dakum khairan yace na rantsi da Allah bayan na rabu da ku ban taba addu'a da wani alheri ba ina cikin mawuyacin hali gaira ni da kaitu fi hadihi ko tuqitu fi hadihi bi adaqati suwaiba sai nuna dan yatsan sa yace kadai abin da ake mun guda ɗaya ne yace ana dan shayar da ruwa iya dan kan dan yatsa saboda taimakon da ne na yan jawa kawai ba yace iya wannan kawai ake ba amma banda wannan yace ba wani daɗi da nake to kun ga wannan idraji ne urwa shi ya kawo labarin kuma wanda ya mafarki shi ne wa shine wato Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwansa to shine ba ya mace kawowa ƙarƙashin wato wannan ɗin abin da za ku koya na farko shi ne wato ya yi mana taktini ya rarraba mana irin waɗanda suka haramta al-muharrama ta bin nikahi ismani waɗanda aka haramta wa mutum ya aura ta hanyar aure kashi biyu ne na farko ismin ya harumu ko yu alimu ila al-abad akwai bangaren da aka haramta shi har abada ba za ka aure su ba a cikin ayar wani matsalaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati azwa garjir aka da ba ma mutum sha daya da wal muzalatu ta take ma ta sha biyu to shine aka ce ba an kasa su gida biyu waɗanda suke guda bakwai da suke na bangaren nasaba akwai wanda kuma iya dan wani lokaci ne haramci to na bangaren nasaba su bakwai ne na farko waɗanda ba za ka taɓa auren su ba har abada shine iyaye ummahatukum mutum ba zai auri babarsa ko shi da ita suka rage a duniya kuma aka ce uwa wa ina alauna ko da sun yi sama da babar babar babar babar ai ta dabiya da babar da ita ma babar ta ai ta dabiya a hasaba ba kai ba auren na'am na biyu wal banatu wa inna zalla da aya yakka su ma da yar yar yar yar yar yar yar yar jikoki a ta tafiya su ma ba aure a tsakanin na uku wala kawata min abawaihi aw abin aw ummi da yan uwanka ta bangare ukun nan shakikiyar yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya duk gaba ɗaya an haramta masu wa kawata kuke na hudu wa banatuhunna da ƴaƴansu duk yadda kake ganin wata wata ƴar yayanka ko kanwa da kyawa mai hankali mai sanin ya kamata to kwalilanka kwalai kuwa kwalilanka kana ji kana gani wani za a bawa wani ne zai zo kana ji kana gani shi zai gaba da ita to saboda haka ƴaƴansu kenan na biyar wa banatul ikhwa da ƴaƴan dan uwa wanka matansa uku ko hudu ya zuwa ƴaƴa ga sunan malam ba ya Allah ga tarbiyya ga kyau ba yadda za ka yi domin kai ne waliyin su sai dai a zo gurin ka alƙa so ta ce amma ba kai sai dai kana ci kana gani har a wada ba kai ba saboda haka kana na akawunka ka rike girman ka ja girman ka kawai yawwa kai kawun eh baba na tsoro ko malam mudir ya ce baba na tsoro an gane ko saboda haka na kira wal ammar babbanni yar mahaifi da kanwar mahaifi mata ai wata za ka ka baki mai amma kanwar mahaifinka ce ba kai ba aurenta na bakwai wal halat da kannan mahaifiya ko yayye su ma wata za ka ga kannan nata ba ka girbe su ba kai ba auren wannan su ne har abada har abada in za ku rage a duniya da kai sai su ba aure tsakanin yawwa me dalili shine hori mat alaikum ummahatukum wa banatukum an gane ko yawwa wanda suke kamante deniya da su su ma ta bangaren shayarwa sun shiga yawwa ya ta kace dan uwa to dan uwa ta bangaren jayarwa ya shiga wancan yana ciki yadda aka haramta wanda kuke na ciki daya na jini ɗaya ne da wannan na shayarwa kar ka ɗauka akwai wani bambanci babu sannan kuma guda hudu su kuma ta bangaren surkuntaka wanda aka hada surkuntaka shi kenan na farko ma hasu zauji wa ina alawla zaujati wa ina alawla sirkarsa da babata da ita ma babata wa in alauna ita tafiya sama sirkarka ba za ka auri babata ba na biyu wa manatuhunna wa inna zalla da ƴaƴansu su ma ko da ƴaƴan ƴaƴan jikoki a ta tafiya amma in kana kar da kalabihinna shi wannan mun yi bayani a ba idan har yayi dukuri in an zo ka zo gurin uwa zance ba a dukuli ba ya ta kawo ma ruwa ko an ma daura ba kafin a tare saura kwana biyu a tare kaga karkace dama da wannan wa me ce ce wannan aka ji ai ce ce gaskiya ni gaskiya na fi sanya uwa ta zo ta ce ba komai zan uwa za ta iya hakura ta ce ba komai saboda haka in ka sake ta shi kenan ya halatta ga aure amma in yi ka aura bai halatta ga rubuwar ba yawwa malamai suna tattauna uwa za ta iya haƙuri amma ya ba za ta iya ba sannan na uku wa zawjatul abai wal ajdadi wa in alauna matan iyaye ba mahaifinka ya auro mace haramun ne ka aure ta ko ka ce a tunda baba ya auro ni ba zan auro babarta ba zai yi ba ya yi yawa na hudu wa zawjatul abna'i wa in nazalu matan ‘ya'ya lokaci ya yi wala ba ku hakuri barin ƙara an gane ko wa inna zan su ma zaudatul abna matan ‘ya'ya wa inna zan matan ‘ya'yan ku ba za ku aure su ba da ‘ya'yan ‘ya'yan shi ma har ƙasa jikoki kenan ba aure tsakanin to ina ga tunda an nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan amma dai mun ji hadisan za kuma mu ji nau'o'i da zai shiga kai tsaye cikin yadda ya kamata auren ya kasance bayan ya bada wannan ka'ida ina ga sati mai zuwa sai mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana mun tashi kamar yadda aka sani da babbar rasuwa yau a wannan kasa ta mu mai albarka ta alhaji aminu ɗanta ta Allah ya masa rahama muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kuma mun saboda roƙo Allah ya ji kansa da gafara a wannan unguwa ma mun yi wani babban rashi akwai alhaji kabiru injiniya kabiru sani mai rago ina ji hatta karatun mu na waɗanda suka saurara da muka yi a a hidaya ran da ya zo ran da muka buɗe ko karatun farko ko na biyu an sai da daga ya raba mutane sai da ya je kwafi sha biyar ko ashirin in ban manta ba kuma dama karatunmu na na lu'ulu wal marjan da na ce zan fara karatu waje an ce wa dalibai da tattabai in za ku iya tuna shekara wajen nawa a lokacin shi ya fara siyan kwafi ashirin twenty kwafi sai biya daga nan aka fara samun wasu suka rika biya sai da kowane ɗalibi ya mallaki littafi saboda haka alal kabiru ne rago ko shakka babu mun san wato ya ba addini gudunmawa ta gaske kuma zai zo a wannan lokacin ya ma je da daban yace kar a faɗa shi ne muna da irin irin su saboda haka mun ji rasuwar sa an ji rasuwar sa ba yau kwana uku kenan ya rasu a Saudiya an binne shi a can shi ma jiya aka yi masa sallah muna roƙon wayannan bayan Allah ba su alkhairi da yawa alhaji Aminu da ta da kwace yanzu za ku yi ta jin abubuwan abubuwan da ya na alkhairi kuma yake yanzu za ku je ni suna fitowa dama mafi yawanci alkhairan mutane sai sun mutu suke fitowa wayannan bayan Allah muna roƙon Allah ya tuna su kyawawa da sabobin sa madauka Allah ya tuka da gafara Allah madaukakin sarki ya kula da bayan duk kurakuran su da suka yi Allah ka yabe mu Allah madaukakin sarki ka hada kan ya'yan Allah ka kula da muna roƙon Allah ya tuna su kyawawa ire-iren su waɗanda suka rage masu taimakawa addini Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka yawaita mana irin su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zama ɗaukaka da abin da yake damu Allah ka maganta mana shi Allah ka ba mu damuna mai albarka kuncin rayuwa da talauci da muke fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zama ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen su jawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka shirya ƴaƴan mu da ƴan uwan mu ka daura ta hanya madaidaiciya wannan matsaloli da faɗan daba da kwace da ake fama da shi Allah ka maganta mana muna roƙon Allah da sunayen su jawa shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka daura ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen su jawa masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu waɗanda suke neman aure Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen su jawa da tsohon da madaukaka ɗan kasuwar mu Allah ka sa mu albarka a harkokin اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai karatu da muke yi na mata wani ya ce mun tunatar tun da sarka ce jariya na wannan littafin ya littafin mu na laraba amari da yomi wal laila in na ku iya tunawa lokacin da muka fara siyowa aka yi akaraba to kuma littafin ya yanki to yanzu akwai littafin kamar na ga an mun waya an kuma samo da shi daga misira wanda yake bukata zai siya zai kuma neman littafin sai siya a dan baya kun dubu bakwai kawai da aka gaya mu dubu bakwai amma mun ga wanda za su iya siya su raba musamman mata yanzu sun fara zuwa karatun mu wanda za su iya siya su raba wa ƴan uwa mata da suke zuwa karatun to ya kamata a siya a raba musu domin shi ma ya tsore sadaka ce jariya yana ɗaya daga cikin abin da wato yake sa ilimi ya tsore akwai waɗanda dalilan littattafan lulu wani marjan da aka sa daga lokacin da aka ba wa littafi daga lokacin ya fara zuwa makaranta kuma har yau bai daina ba to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin sadaka jariya da ya kamata masu hannu da shuri ko masu zuciya zan ce domin wani lokacin baya buƙatar kuɗi eh zuciya kawai wanda yake da niyya ka nemi mutum ɗaya ka je guda ɗaya ka bashi ya ɗore da zuwa makaranta ka ga yanzu Alhaji Kabiru mai rago wannan alkhairin da muke yanzu kuna kusa hadisi da kusan dubu ɗaya da wani abu a cikin lu'ulu'ul marjan to duk ranar da za a je a samu ai yana kwanta a kabarinsa duk wanda za mu samu shi ma sai an bari domin ya haddasa alkhairi to irin wannan abubuwan mu yi kokari mu ga muna tabbata su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai albarka Allah madaukakin sarki ya kula da bayan mu